أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيوغا وتا رمضان هجران منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايرة دري هدو دا أربعين دبير wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kamar yadda aka sani jiya mun fara karatu cikin wannan sura mai albarka wato suratul zumar wanda aka yi bayani cewa babban abin da take karantarwa shine tana karantar da tauhidi wanda yake shine aqida ta dalilin wannan saboda mutum ya tsira daga shiga wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga shiga wuta don tsarkin sunayensa saboda haka tana tabbatar da kadaita Allah tabaraka wa ta'ala wanda jiya mun karanta daga aya ta ɗaya zuwa aya ta hudu yau za mu tashi daga aya ta biyar zuwa aya ta bakwai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يغفر لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور Na'am, barakallahu fi. Allah tabaraka wa ta'ala yace aka bamu labarin cewa gashi nan bayan jiya an yi magana cewa law aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahu alwahidul qahhar. Aka ce da Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufin ya riki wani da to da sai ya zaba daga cikin halittarsa abin da yake so tunda shi yake da komi da sai ya zabi abin da yafi. kai tsarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wallahu alwahidul qahhar shine Allah makadaici mai rinjaye dan aka bai da bukatar da sai aka ce ku ji a ƙara bayanin wancan maganan khalaqas samawati wal arda bil haqq Allah tabaraka wa ta'ala shine fa wanda ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya komi nashi ne bai ari komi wurin wani ba ba kayan wani wurinsa yukawwirul laila anan nahar sannan bayan haka nan Allah tabaraka wa ta'ala yakan sa dare ya rufe yini ko yini ya rufe dare ana cikin haske dare ya zo ko ana cikin dare yini ya zo gaba daya haka yake yi ya kawo dare ya rufe yini wa yukawwirun nahara 'ala al-layl haka nan kuma ga dare sai ya kawo yini shi kuma ya batar da wancan wasakhara ash-shamsa wal qamar Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda ya hore rana da wata idan an ce horewa kinan yana nuna suna yi mana wasu amfani waɗanda suke a jikinmu da sauran shuka da ake yi lokacin da mutum yake makaranta misali wanda ya karanta agric science zai ga in ana magana photosynthesis zaka ga gashi nan ashe wasu ciyawan da in suna samun hasken rana suke yin wani abu har ana sa mutane a ce to yanzu abin da za a yi ka je ka ɗauki wani abu ka sa shi a rana wani kuma ka sa a ƙarƙashin gado wanda baya ganin hasken rana ka zo ka bambance me zaka gani kai kanka ɗan adam idan kana fuskantar hasken rana na taɓa ka da wanda hasken rana baya taɓawa da bambanci akwai lokacin da aka samu wasu gwamnati a Ethiopia waɗanda suke tan abun nan kamar yadda wani mai littafi ya rubuta wanda suke cewa ai wannan qalatil gharb yace a wannan ba dammirul islam wa abidu ahlahu aw wa abidu a wannan wannan dammirul islam wa abidu ahlahu wato ku rukuza musulunci kuma ku karasar da mabiyan a cikin littafin yace akwai wani kurkuku da aka yi ana kama mutane ana sa su ciki ba sa ganin hasken rana kwata kwata sai a daure mutum da kafafunsa da wuyansa a daure shi to idan yayi watanni saboda hasken rana bai taba shi daga nan sai ya koma bai iya miƙewa tsaye rika tafiya kamar yadda akuya take tafiya ashe hasken ranan nan yana da fa'ida idan ka samu wata illa aka ce babu shi zaka ga an ce rashin lafiyar ka matsalar shi kawai hasken rana da baka samu ashe akwai wasu abubuwa wannan abin da muka gani kaɗan kenan da ciyawa da abubuwan da ake ci da abubuwan da ake sha ko baka fita ka sha hasken ranan ba kai da kanka ya taba ka mubasharatan sauran abubuwan da muke ci akwai hasken rana a cikin su yayi wani tasiri idan ka ci abincin to yana ma tasiri a jiki Allah shi kada ya san hikiman da take cikin waɗannan abubuwa shi yasa duk lokacin da aka wayi gari babu su to duniya ta kare kenan saboda haka wannan rana da wata duka akwai dalilai kullun yajri li ajalin musamma kowane yana gudana zuwa lokacin da aka kaddara masa an gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari wannan ranan nan da muke gani kullun sai ta yi tafiya ta miliyoyin abin nan ba ta je wurin Allah ta yi sujada idan za ta fito da rana kafin ta fito mu gantan nan sai ta je gaban Allah ta yi sujada an ba ta izini an ce ta liko ta leko sannan muke ganinta ranan da ta zo ƙarshe idan ta tafi neman izinin nan a ba ta izini ta fito kamar yadda ta saba sai a ce mata a'a yau ta koma ta fito ta inda take faduwa kenan duniya ta ƙare haka za a yi wata rana kwana tashi wata rana za ta je neman izini ta yi sujada ta nemi izini a bari ta fito ta ce a ce mata a'a yau an gama kenan ta inda kike faduwa yau kuma ta nan zaki bullo duniya ta zo ƙarshe a lokacin ne ake kulle kofar tuba ake kulle kofar duk wani alkhairi tuba tana da kofa biyu da ake kullewa akwai khasa akwai amma idan aka ce khasa ta kowa da kowa kenan wanda tashi ta shafe shi kowa nashi shi kadai ranan da mutuwa ta zo wurin mutum ran shi ya shiga gargara to lokacin da ake kulle kofar tuba lokacin nan mutum ko yayi aiki ko yayi imani to wannan imanin nan ba zai amfani ba tunda mutum bai yi gabanin wannan ba wannan shine khas akwai am na gaba ɗaya wanda ya shafi duniya gaba ɗaya shine ranan da aka ga ta hudo daga inda take faduwa daga nan shikenan ya fito ko saboda haka za su yi ta tafiya ila ajalin musamma ala jama'a ku saurara kowa ya ji huwal aziz Allah shine mabuwayi babu mai rinjayarsa abin da ya so yi sai yayi ba wanda zai ce dammi ba wanda zai ce a'a in ya tashi yin abu abun nan sai ya faru saboda haka inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shikenan sai ya kasance shi al-aziz ne ranar lahira ba wanda zai buwaye shi in ya ce a tafi da mutum wuta ba wanda ya isa duniyan nan ya ce kada ya je wutan nan sannan kuma al-ghaffar mai yawan gafara ne kuma idan ya ga dama ya ce a gafarta ma mutum ko ya gafarta mutum shiga aljanna ba kuma wanda zai ce dan me yasa za a gafarta ma wane kuma wane ba a gafarta mai ba la yusalu an amrihi wa hum yusalun ba a tambaya Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ake so mutum ya cika da tunani game da wannan rana da mun yi karatu da mata kuma mun maimaita maganar nan mirara wa tikraran cewa duk mutumin da yake da hankali to ya tsaya ya rika tunani yana tambayar kanshi halin da zai kasance ko halin da yake so ya kasance a irin waɗannan ranaku na farko mutum ya rika tunawa cewa zai mutu wata rana dole ne mutum zai mutu sannan mutum ya tuna da za a ɗaukai daga wannan bangon doron wurin nan a kai shi cikin ɗan ɗaki na kabari ɗan yanki kaɗan ka kuna da wurin kwananka ka tuna da gidanka ka tuna da inda kake kwana ka tuna kuma da radda za a cire ka daga wannan wurin ko kana so ko baka so a kai ka cikin wancan ɗan yankin da sai da aka gwada aka ɗeban ma a sa ka ciki sannan za a yi wata rayuwa wadda ta bambanta da ta duniya ita ce hayatun barzakhiyya rayuwan barzakh kenan wannan ita ma tana nan sannan bayan an yi zaman kuma akwai radda za a fito kuma daga wurin sannan a nufi ardul mahshar a je wajen wannan dandalin da ake ce ma'arasati yawmul qiyama a je a tsaya a wannan wurin a wannan wurin ne za a yi ma mutum za a auna ayyuka za a bada abin nan a gwada su a yi hisabi a auna sannan kuma a je a hau sirati bayan nan a lokacin ne mutum kafin a yi wannan din a sadda ake hisabin nan a sadda ake awan nan a sadda za a je kowa sai ya tsaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala a wannan lokacin bayan nan an gama wannan in an hau siradi wanda aka kaddara za su tsallaka za su tsallaka wanda ba kaddara ba daga nan magana ta kare wasu kuma za su fito su tsaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala daga nan dai za a ware yan aljanna su tafi aljanna yan wuta su tafi wuta kuma lokacin nan ba wanda yake da ikon yayi magana ko ya ce ga yadda za a yi sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka mutum ya tuna da waɗannan saboda haka Allah mai iko ne mabuwayi ne ba wanda in ya ce ayi zai ce mai a'a in ya ce a gafarta mutum shikenan ya gafarta mutum shikenan in ya ce kuwa sai ya ladabtar da mutum wannan kuma la mahala ba yadda za a yi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine ya halitta ku asali daga rai guda daga lokacin annabi Adam thumma ja'ala minha zawjaha sannan ya samu wannan ran matarsa ita ce Hawwa alaiha salam wa anzala lakum min al-an'ami sannan bayan haka nan Allah ya saukar muku daga cikin dabbobin ni'ima thamaniyata azwaj ya saukan maku da dabbobi na ni'iman nan waɗanda za a ci wajen guda takwas aka kawo waɗannan raƙumi mata da miji shanu mata da miji awaki tumaki dukansu kowane mata da mijinsa ai wannan ya khluqu fi butuni wannan kuma ya khluqukum fi butuni ummahatikum sannan Allah shine yake halitta ku a cikin mahaifanku duka gaba ɗaya sannan bayan haka nan khalqan min ba'di khalqin wato halitta bayan halitta ثم جعل منها زوجها انا كما بايا في ظلمات ثلاث a matakai na duhu guda wajen takwa uku gaba ɗaya kowa ya hau wannan mataki mutum yana cikin wannan yana cikin wannan bayan nan ya koma wannan mutum yana cikin ciki ya koma cikin mahaifa ya koma cikin rigan haihuwa wanda ake haihuwa wanda bai gana mutane ba ya gana dabbobi waɗanda ake haihuwa su da riga zalikumullahu rabbukum lahul mulk wannan shine ka je ka samu mai wayan nan na san ka gan shi kyale shi kai ka gaya mashi ba a yi tun da zai ke ta yi a wajen ka gaya mashi ta wutan gefe ta yi ba ma yi ba doka ce zalikumullahu rabbukum lahul mulk babu wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin ku ne shi yake da mallakan komi la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya sai shi subhanahu wa ta'ala fa anna tufraqun yaya kuke bari ana kauda ku daga gaskiya ga gaskiya ana gaya muku kuma ba za ku ji ba me yasa ba za ku ji gaskiya ba in ana gaya muku in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum idan kuka kafirce kuka kibin abin da ake gaya muku to fa Allah ba ruwan shi da ku idan ba ku bi Allah ba tabaraka wa ta'ala ba wani abu ba wanda zai cutar da Allah ba wanda zai mashi wani abu ba ba ba a yin haka saboda haka ba wani abu da za a yi ma Allah in kayi daidai amfanin kanka ne in baka yi ba kanka ne kai ne za ka cutu saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu fa inna allaha ghaniyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufra kuma bai yarda ma bayinsa su kafirci ba Allah bai yarda wasu su dauki wata mummunan hanya ba dan an ga mutane na yi an kyale su ba shike nuna Allah ya yarda da yin haka nan ba kaman zalunci ne dan kaga wasu na zalunci Allah baya son zalunci to kakka ga ana zalunci kace in baya so me yasa ya kyale su yayi masa talala ne akwai lokacin da za su shiga hannu inna allaha la yumli lil-zalim Allah yakan yi ma'azzalimi jinkiri hatta idza akhadahu lam yuflithu lokacin da ya shiga hannu kuma ya kama shi ba zai sulle masa ba to haka waɗannan shine abin da ake kallo wala abin nan ba ya kamata mutum ya lura da wannan saboda haka wa in tashkuruhu yar wa in tashkuru yardahu lakum idan kuka gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kuna godiya akan abin da yayi maku to zai gamsu da ku wala taziru waziratu wizra ukhra wata rai fa ba ta ɗaukar laifin wata rai kowace rai akwai abin da abin da ta aikata lahama kasabat saboda haka abin da ta aikata nata ne ita za ta samu sakamanta wa alaiha maktasabat idan ta yi na alkhairi ta ci moriyan idan ta yi na sharri kuma a kan shi zai dawo a kan ta zai dawo ita nan thumma ila rabbikum marji'ukum sannan bayan haka nan kuma ku sani wurin ubangiji ne tabaraka wa ta'ala makoman ku za ta koma gaba daya wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai Allah ya ba ku labari game da abin da kuke aikatawa in mutum ya aikata alkhairi zai ga alkhairi in ya aikata sharri ma zai ga sharri innahu alimun bi dhati sudur Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ga dukkan abin da yake cikin zukata yana sane da komi yanzu da muke zaune a nan wurin kowa Allah ya san sake-saken da zuciyar shi take yi duk abin da mutum yake tunani Allah tabaraka wa ta'ala yana sane wannan shine sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wanda babu wanda ya kama da shi Allah asame mai ji ne albasir mai gani ne ga dukkan komi abin da yake ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun Allah tabaraka wata'ala ya sani yana sane da abin da ya kasance yana sane da abin da bai kasance ba abin da ma zai kasance Allah ya sani da zai kasance ga yadda zai kasance muna fata Allah tabaraka wata'ala ya taimake mu sharhul kalimat sharhin kalmomi waɗanda suke cikin waɗannan ayoyi waɗanda za su yi wahalar da mu aka ce nan ba ta biyar shine khalaqas samawati wal arda bil haqq ai Allah shi ya halitta sammai da ƙasa ai min ajali an yuzkar wa yushkar saboda a gode ma Allah tabaraka wa ta'ala a ambace shi kuma a gode masa shi yasa muka yi magana nan yana da gayatu ahammiya mutum ya rika sanin waɗannan addu'o'i domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana cewa suna da muhimmanci sosai Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatika kaga wannan kai Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatika idan yafi sauki har ya gaya ma sahabinsa yace kada ka bari bayan kowace sallah ka rika yin wannan addu'a wasu suka ce bayan sallan nan ba ana nufin bayan sallama bane a'a cikin tahiyyarka ta ƙarshe kafin ka sallame daga sallaman nan yana da gayatu ahammiya kusan duk addu'o'in da Sheikh Salul Uthaymeen ya yi bayanin cewa kusan duk addu'o'in da aka ce ka yi su a sallah in dai a sallah ne aka ce ma ka yi to ka yi su kafin ka sallame daga sallan nan a tahiyar ƙarshe shi yafi muhimmanci ko kuma wanda aka ce ka yi a lokacin sujada a waɗannan lokutan su ne lokutan da suka fi a karbi addu'a kuma suka fi girma fiye da bayan an sallame daga sallan a wajen sallah ina ba ta an gane da haka mutum ya rika yin wannan Allahumma inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika mutum ya rika yin wannan domin ya samu dama ya zama cikin godiya wancan dogo ne Allahumma inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wadini wa yassiril huda li wansurni ala man baga alayya rabbi ja'alni rabbi ja'alni laka shakkaran laka shakkaran laka rahaban laka mutwa'an laka muqbitan إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني وادي قلبي واسلل سخيمة صدري wannan yana da gayatu ahammiya suna cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce yana yawan yin su kalmomi wajen guda 22 ne dukkan su daga bakin manzon Allah alaihi abdullahi salatu wa taslim suna da gayatun ahammiya domin mutum ya shiga cikin irin wannan ya zo ya ƙara gaya mana wani wuri ya ce idan mutane suka taru suka koma ka gansu cewa ba abin da ke gabansu banda su samu kuɗi kuɗi ne kawai kowa mai farki yana farke yana bacci kowa kuɗi kuɗi kuɗi kawai tunaninsa kenan da ana cewa yaki halal yaki haram yanzu yaki haram din ma kawai mutane ke cewa ba ruwansu ko sun ganta hawanta za su yi kawai ba wani magana ma wai yaki halal yaki haram yanzu haram din ma kawai ake cewa ana kira amma wani cewa yake in ma ka rika gaurayawa to ba za ka samu ba kwata-kwata kawai ka ce yaki haram yaki haram kawai saboda aka kai sai aka ce ma ka ce Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata 'ala ar-rushdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka husna ibadatika wa as'aluka shukra ni'matika wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب جماعة كدوري كوريكي أدو إن سنة غاية أهمية سنة غاية غاية أهمية جدا جدا wanda za su saita ma mutum rayuwarsa ka samu ka rayu lafiya lau a nan ka samu ka rayu lafiya lau a can muna fata Allah ya mana muwafaka dan tsarkin sunayensa saboda kada mutum ya tsaya ya ta kallon waɗannan abubuwa mutum ya tsaya ya kalli wannan ya kalli ana jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala game da yadda yake halittun nan in kai masa wannan jinjinan mun karanta da kunan cewa idan mutum ya jinjina masa da kalmomi guda shida na alaman shi ke da halitta to ba taɓa jinjina ma Allah da su ba wajen addu'a mutum ya roƙi Allah bai samu ba Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini abu shida kalma shida kaga ka na halittan Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini shida in kai su shida ka jinjina ma Allah lokacin addu'a wannan babu wanda ya taba yin haka ya jinjina masa ya roke shi kuma bai samu ba saboda haka a tattara a jinjina ma Allah shike halitta amma me yasa aka ce min ajali an yuzkar saboda a ambace shi a tuna shi wa yushkar kuma a gode masa kun ji mahallu shahid la min ajalillahi ba wai dan ai wasa bane fa da abubuwan nan walbati ko ayi walabati ko ayi wasa lahu mai dauke hankali ko wasa da waɗannan abubuwa abinda ake so a yi su zama dalili yukawwiru al-layla 'ala an-nahar Allah tabaaraka wa ta'ala ke kawo dare ya rufe yini ayyudkhilu ahaduhuma fil akhar a shigar da daya cikin daya fa idza jaa al-layl dhahaba an-nahar idan dare yazo sai yini ya tafi wal aksu akanan kadhalika kuma haka sabanin idan shi kuma yini ya zo sai dare ya tafi haka Allah tabaraka wa ta'ala yake waɗannan abubuwa suna tafiya da izininsa tabaraka wa ta'ala saboda haka haka ake yi wa sakhara shamsa wal qamar sannan bayan haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maku rana da wata aidan lalahuma Allah ya sauƙaƙe su wala yazalani wala yadurani ba za su gushe ba ba za su zagaya ba fi falakaihima a cikin inda suke tafiya din nan ila nihayatil hayati wannan saboda haka har zuwa ƙarshe ba radda za a gansu a ce babu su har zuwa ƙarshen rayuwa wa bidawratihima aitatimmu masaliha sukkanil ardi da zagaya wannan da suke yi da tafiyan nan ce da suke yi da yadda ake ganin su su taho su koma su tafi da haka ne ake samun maslaha na rayuwa duk wanda yake zaune a cikin doron ƙasa da haka yake amfana da su ana jin daɗin su ana amfana da su khalaqakum min nafsin wahida Allah shi ne ya halitta ku asali daga rai guda iya Adam alaihi salam shi ne annabi Adam in maja'ala minha zawjaha sannan ya sanya ma annabi Adam din abokiyar zaman shi hiya Hawwa ita ce Hawwa khalaqaha Allah ta'ala min dil'i Adam al-aysar Allah ya halitta ta daga haƙarƙarin annabi Adam na gefen hagu kamar yadda aka ba da labari in ba ka ba wannan bai yiwa mutum ya ba da shi daga in ba manzon Allah ya ba da labarinsa ba wa anzala lakum min al-an'am sannan Allah ya saukan maku daga cikin ni'imomi ai anzalal matar wato farko ba dabbobin aka sauko da su daga sama ba amma sai aka tsallake sauran abun aka ce wa anzala lakum minal an'am aka saukan maku daga dabbobin ni'ima to ya aka saukar da su gashi nan ai anzalal matar farko Allah ya saukar da ruwa fa ambatal ushba sai ya halitta ciyawa fa khalaqal an'am sai aka yi dabbobi su kuma su ci daga nan ku kuma daga nan ku ci daga wurin su fahada wajhun liinzaliha wannan shine ake nufi da aka ce an saukar da su ba ana nufin sun taho daga sama ba ashe kenan wannan yake sa mutun ya tsaya kalli kanshi ya gano cewa fa shi ba komai bane in kana so ka zama mai daraja a nan duniya da lahira shine ka bi Allah tabaaraka wa ta'ala in ka kalli asali daga ruwa ne aka tsirar da abubuwa aka koma wasu su rube su zama taki kai ma wata ranka mutu wasu sun mutu sun zama taki a nan ake shan ruwa a ƙarƙashin su ake shan ruwa a ƙarƙashin su ake shan taki komi a zo a yi tsiro kuma ya dawo mutum ya cinye tsiron in ma baka ci ba dabbobi su je su ci tsiron su kuma ka zo kai kuma ka ci nama ka sha nono kai komi duk daga waɗancan don haka daga ha daga wurin ta aka faro daga ciki za a koma minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga asali ƙasa ciki za a koma kuma daga nan za a fito don haka ba wata takama da za ka yi kawai ka bi Allah tabaraka wa ta'ala wani daga cikin magabata ya ga wani sai ya kau da kai sai ya tambaye shi ya ce baka san ni bane baka gane ni bane ya ce ni ko ni na gane ka saboda ai da can kai ba kowa bane an halitta ka daga ruwan halitta na mani ne sannan yanzu wata nan yanzu cikin cikin ka akwai najasa sannan da zaka mutu kwana uku kuma shikenan an gama kowa haka yake babban abu kawai mutum ya yi imani ya aiki na kwarai in kai aiki na kwarai shine zaka daga da wani matsayin an san asalin mutum ɗan adam aka ce shi zalumun ne jahul shi mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci ne abinda zai fitar da shi daga wannan imani da ake na kwarai inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا mun gitta wannan amana ga sama da ƙasa da duwatsu duka an ba su amana fa abaina an yahmilnaha suka ki karbawa ashfaqna minha suka ji tsoro wa amalha al-insan amma shi ko dan adam sai ya ansa ya rike nahu kana zaluman jahula shi dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci ne saboda haka ya karba to ya za a iya fita daga wannan sai ya imani ya aiki na kwarai shi kadai ne zai fitar da shi daga wannan sifan da aka bashi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu saboda haka wannan shine samaniyata azwaj akai maku wannan daga wannan dabbobi ay min al-ibli ithnaini a cikin raquma biyu maza da namiji wa min al-baqari ithnaini kamar yadda akai magana cikin suratul an'am wa min ad-da'ni ithnaini a cikin fararen tumaki da dabun nan da raguna su ma biyu wa min al-ma'd ithnaini a cikin jejayen awaki su ma biyu mace da namiji akai maku duka waɗannan ay yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin sannan Allah tabaraka wa ta'ala shi yake halitta ku a cikin mahaifanku mahaifiyanku mahai waɗanda suka haife ku mata wato halitta bayan halitta ai a tawaran wato an yi ku matakai daban-daban ɗauran ba da tsaurin mataki ba da mataki da ana digon mani a farko kenan fa alaqatan sai a koma gudan jini fa mudghatan sannan tsoka kuma bayan haka nan a hurare fi zulumatin thalath wato a cikin dufai guda uku ai zulmatul batsani wato ga duhun ciki farko wa zulmatul rahimi ga duhun mahaifa wa zulmatul aimashima sannan bayan haka nan kuma da kuma mahaifa wannan rigai da ake haifo abu da ita a fito da shi a lullube da riga wala taziru waziratu wizra ukhra wata rai fa bata daukar laifin wata rai ai la tahmilu nafsun zata wizrin wa wizra wizra nafsin ukhra wata rai mai laifi ba za ta dauki ran wani ba kowa ta kanshi zai ji saboda abin nan ba saboda haka waɗanda suke kira suna cewa wai a zo a yi masa abin nan wai su za su ɗauki laifuffukan mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaryata su ya ce ƙarya ne kawai ba za su ɗauki laifin kowa ba kowa ran nan laifin nashi ma ya ishe shi ta kan sheki balle ya ɗauki na wani waɗannan su ne kalmomi wanda za su iya tare mu wajen cikakken fahimtar ma'anar ayoyin sai ma'anar ayat hadhihi al-ayatul karima waɗannan ayoyi da malam ya karanta masu karamci fi taqririr tauhidi har yanzu maganan dai a tabbatar da tauhidi ne ba dama shine farkon maudu'in suran ba tabbatar da tauhidi ake yi amma yanzu bi dhikril adillati wal barahin ana kawo hujjoji da dalilai a fili allati la tada ali shakki majalan fi nufusil uqala wanda bata bar wani wuri na shakka ba a wannan kuma a cikin kwakwalen mutane babu wani magana na shakka da ta bari ai wannan fi nufusil uqala fa qala ta'ala fil aya Allah tabaaraka wa ta'ala yace cikin wannan aya ta biyar khalaqas samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa mu koma ƙasa ga na harcan hadhihi al jumla ai bayanun li jumlati huwa Allahu al wahidul qahhar wannan jumlan ana so ne a ƙare mana bayani kamar yadda na dan koma can baya na dauko kafin mu fara ba an ce huwa Allahu al wahidul qahhar ba shine Allah makadaici mai rinjaye bai riki dawa bai riki kowa ba to sai aka zo a ƙare mana bayani gashi shi yake da waɗannan kayan da yana son ɗa ba sai ɗauka cikin halittar sama wanda ya sama da ƙasa kuma sai ya koma ya buge da ɗaukan wani ɗan abu a ce wai shine ɗan shi wannan ba zai yi ba tabaraka wa ta'ala dan haka ba zai yi ba ai aujadahuma Allah shi ya samar da su khalqan ala ghairi misalin sabit wanda ya halitta su halitta ce bai kwaikwaya a wurin kowa ba ba wai dan an taɓa yin irin su bane ya kwaikwaya yayi wa khalaqahuma bil haqqi kuma sannan ya halitta su da gaskiya lighayatin samiya sharifa da wasu manufofi yanzu kawai ku kalli wannan abun ku kalli wannan dan abun da muke yi dan in fa ka kwatanta shi da duniya gaba ɗaya kaman ka ce ne kiyashi ya hau kan farce shine fa wannan dan abun da muke yi ko amma ku kalli kwanan da aka yi ana fama ana ta zuba kaya ana ta zuba kaya ana ta zuba kuma masanan in suka zo suka diba su ga dan wani wuri su ce nan bai yi ba a balle a sake a balle a sake a balle a sake duk da haka duk yadda za su yi a wani wurin sai sun rufe ido su kyale shi haka nan sai nan dai an riga an yi bayar da za a yi amma sama fa ranar da na hau nan na kalli wurin na ga yadda ake labta karfen nan na ga yadda ake abun nan ɗinsa kawai sai da na ji kamar jiri ya kama ni na ce wato wannan shi ne za ka ga waɗanda suka san Allah in suna magana aljazair yake cewa saman nan da kake gani in ka fita ka je ka duba za ka ga duk inda ka kalle ta in ka kalli ƙarshe ka kalli ƙarshe za ka kamar ta kife ka kamar kana ƙarƙashin wata ƙwariya kenan akwai wani abu mu wannan ɗan tolon da muke so mu yi shi yake tashan wannan kayan wannan ɗan bulɗin in ka zo ka je ka ga model ɗin za ka ga wani ɗan kwando ne ake so fa a yi wannan abun a ɗora shi nan wurin saboda ya hau to saman nan yanzu akan me take shine Sheikh Abubakar Aljazairi yace wannan saman nan tana da wasu chains da ke rike da ita daga sama wanda Allah ya sa mata ba mu ganin su ne radda ya so ta tsinke kawai su za a katse kawai gaba ɗaya ta rugo daga nan ta faɗo kawai yanzu ko nan wurin ne yadda aka yi aikin nan muna zannan wurin nan muka ji wannan wurin ya faɗo ya kuke tunani balle yau a ce maka kawai ana zanne a ga sama tana kikikiki za ta yanko ya kuke ganin hankali zai tashi ranar nan kuma ku kalli saman nan ku kalli girmanta ku kalle ta saman nan banda wannan da muke kallo guda bakwai ne irinsu kuma kowace ɗayan aka ɗauke ta aka sa a mai bi mata sai ɗayar ta koma kaman zobe ne a daji wannan duniyan gaba ɗayan aka ɗauke ta yanzu aka sa ta a sama ta farko to kaman ka je kayar da zobe ne a daji haka duniyan nan za ta koma a cikin sama ta ɗaya idan aka ɗauki sama ta ɗaya haka za ta koma cikin sama ta biyu idan aka ɗauki sama ta biyu haka za ta koma a sama ta uku har zuwa saman bakwai duka saman bakwai gaba ɗaya idan aka ɗauko kursiyu kawai inda Allah ke sa digadigansa don kursiyun ta suka inda yake sa digadigai ne to gaba ɗaya in aka haɗa saman da ƙasa gaba ɗaya aka sa su a gaban kursiyu to za su koma kamar an yadda zobe a daji subhanahu wata'ala to ya kuke ganin girman shi shi subhanahu wata'ala ya girman wanda yayi wannan sannan a gaya ma ranar tashin alkiyama wal ardu jami'an qabdatuhu yawm alqiyama was samawati matawiyatun bi yaminihi ranar lahira gaba ɗaya ƙasan nan gaba ɗaya qabdatuhu idan ya damke ta haka kawai shikenan was samawati matawiyatun bi yamini sannan samman nan da aka faɗi guda bakwai in ya nade su a hannu ya rike haka shikenan to ya girman shi so da haka mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa wasu mutane suke cewa ko magana da kuke yi da kai da wani sai kai mai wata magana sai ya ce ba zai yi ba ka ce mai kada ka yi ya ce ba zai yi ba sai ya yi kai Allah ne saboda bai san Allah ba ne ya ce ma haka ko cewa ya kai mala'ika ne bai san mala'ika ba ne ko cewa ya kai annabi ne bai san annabawan ba ne shi yasa bai san darajar su ba wanda ya san girman Allah tabaraka wa ta'ala ko ya san girman halittar da ya ma mala'iku ko ya san girman da darajar da annabawa suke da shi ko da wasa bai kwatanta su da wani abadan ba zai yi ba rashin sanin suke kawo a ce su kai su ne saboda aka ba zai yi ba to balle mutum ya ce wai ko sama da ƙasa za ta haɗu shi ba zai yi ba ko ba zai bari ba ƙarya ne bai ga sama da sama da a nan ƙasa a nan duniyan ma akwai wanda in ka faɗi magana aka ce ƙara maimaita wallahi ba za ka maimaita ba ka je wurin sojoji ka ce ka ce a ce maka su maimaita magana ka faɗi wata magana a ce ka maimaita ka gani ko za ka ƙara maimaita wanda ka san ƴan uwanka ne kawai ɗaukar su aka yi aka yi masu wani training aka ce su cire mentality na su civilian ne sun zama wani abu daban amma in ka faɗi wata maganan gabansu suka ce maimaita walla ba za ka maimaita ba ko ba su ɗin ba ka tafi nan DSS ka tafi ka tafi tun ma dai ka tafi wajen waɗannan masu security wanda suke hora mutane ka je wurin ka faɗi wata magana a ce maimaita in ka ci duka mu ga ko za ka maimaita to balle mutum ya ce wai ana magana Allah ya ce wai shi ko sama da ƙasa za ta haɗu shi ba zai yi ba ko ko ba za a yi ba wallahi ƙarya ne kawai bai ga haza ba ne duk in ka ji mutum yana cewa ba zai ruga ba bai ga abin gudun ba ne in ya ga abin gudun sadda zai ruga malam na taɓa ba ku labari nan wata rana na ce iyayen mu suna ba mu labari kuma irin wannan gangancin ne da mutum ya ce kaza ba zai yi wasu ce kai dai kawai ka bari kai dai Allah ya ba da zaman lafiya kada ka ce yaƙi ya zo kada ka ce masifa ta zo kowace irin masifa ta zo ba za ka yi abin nan ba sai suka ce wata rana an yi wani lokaci wani mutum yana ciyon kurkunu wannan ciyon kurkunu ko monita kam ka aika dole ne ka san shi ciyon kurkunu yana yin ciyon kurkunu yayi shekara wajen guda biyu kafa shi bata miƙewa haka yana zanne ne a wuri ɗaya bai iya motsa sai dai da safe a ɗauko shi a ciccibo shi a fito da shi waje ya sha hantsi a cicciba ya maida shi daki amma da aka zo ana yaƙi ya ga bindiga ya ji ana sakinta tana tasowa ya ga mutane sun falla da gudu da ya harba kafan nan shi ma ya falla da gudu ya cikin daji da gudu sai dai aka je cikin daji aka tarar da shi can yayi gudu amma ya faɗi dai amma ƙafa ta miƙe kuma daga nan ta miƙe ƙafa daga nan ya koma yana tafiya da ko duk yadda aka yi bai iya ɗaga ƙafan nan sai dai a ɗauko shi aje shi an ɗaga shi ce wayyo wayyo ciyo ba zai iya miƙe ƙafa ba amma da ya ga wuya ya harba ƙafan nan ya ruga da gudu to daga nan kuma ƙafar ta miƙe wanda ka ji yana cewa bala'i ya zo ko masifa ya zo bai san tu bane shi yasa ko kuma ba shi da hankali ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a nemi fitina ba bai ce a nemi musiba ba cewa ku roki Allah ya ba ku zaman lafiya idan kuma ya kawo wani jaraba to sai ku yi hakuri amma mutum ya rika cewa bala'i ya zo kowace masifa ta zo wai kawai mutum ya fita yanzu kawai ya je ya nemi wani abu ya ga bai samu ba rana ɗaya kawai bai samu ba ya manta da jiya ya ci ya sha sannan kuma yanzu shi din ƙarya ne ma da za a zo a matsa masa yana da abin da ma zai iya samun ya biya wata bukata mutumin da yake da riga a gidan shi tafi guda biyu ko tafi uku har yana rike da waya a aljihu yana rike da wani abu yana da wani abu wai amma shine zai zauna wai kawai dan bai ci abinci ba da safe zuwa yamma mun sani ana cikin wani hali amma sai mutum ya ce wai shi yanzu bai ƙi ba ma duniyan ta tashi Ta- baka ganta ba- baka ga tashin ta bane shi yasa da ai lokacin da aka ga tashin tan wasu da tukunyar su a ri- akan murhu za su ruga su batta ba ku gane ba abincin na dafe mutum a sa mai a gaban shi ma zai ci idan tashin kiyamai ya zo zai gudu ya bar shi saboda masifa malam sani ka yi bacci ko alaran ma ne ya harbe ka na gani ka ka rika tada shi kai ma daga nan ka harbo ka ce in yayi za ka yi Mhm. ka yi sa'a to na gaje da cewa in na ta cewa alaran ma ya biya zumunci buhu nawa zai biya ya dai ni in biya to yana ta yi da rana ya yi to ina ce Allah rama ya tafiya shi yasa dole ma to kayan ta kare daga gida dole a tsaida ta kai ma yanzu shi yasa da ban ce tashi ka bada simintin ba to Allah rama ma yayi ballanta na bala sani eh mm haka eh ah ko ka jije ka jije ko bari za ka rika bada siminti ka cije da ya ce wai ya cije ya cije kare kare sun tsawa ne ba abin ne su ne mai yawa ne aikin ne ba an karami ba aikin ya yi yawa ne ba yadda za a yi sai sa dole ya wahala rabba afuwa gashi da ba da aiki yanzu mun kara mai wani na ce ya kara ya zo da wuri kuma a yi tilawa gashi da ana zo ana ta musaffa aiki ya yi yawa sai sa dole a ba uzu a ba a yi mashi afuwa ko an gama to ma ba ya za a yi Allah zani ya ce ai wahala rabba afuwa kawai kyale je take gadi eh saboda haka mu daure mu gane irin waɗannan abubuwa Allah ba abokin wasan kowa bane mu daina wasa da Allah ko magana kuke yi da mutum abinda malaman tarbiyya suka ce ko magana kuke yi kuna maganan ku da an kawo inda aka ce Allah ko aka ce manzon Allah to magana ta ƙare wasa ya ƙare sai dai kowa yayi biljiddi kuma yanzu maganan Allah nan ya ce kaza ne manzon Allah ne ya ce kaza amma ba a kiran sunan Allah ko a kira sunan manzon Allah sannan kuma a koma a ci gaba da wasa ko a dariye dariye bai kamata ba bai dace ba matukar abin nan ba rashin sanin girman Allah ne ya fito ko to da haka mu daure mu gane irin waɗannan abubuwa suna da gayatu ahammiya shine na ake gaya mana saboda haka wa qawluhu annan ana yi masa ne saboda a gode ai an yi ubada fiha fa yuzkar wa yushkar wa qawluhu yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl ay yughshi hadha ai wannan yana rufe wannan hadha wannan ya rufe wannan wa yughatihi bihi sai kulle shi ai wa yasturuhu sai kulle shi ka annama ay ka annama laffahu alayhi kaman ka ce ya nade shi wa gashahu bihi ya lullube shi wa hadha burhanun thani wannan shine hanya ta biyu da ke nuna Allah shine alwahid alqahar saboda shi yayi ga halitta ga waɗannan fal awwalu burhanul khalqi lis samawati wal ard na farko shine dalilin da ya nuna halittan samai da ƙasa wal wannan ba wa burhanun thalith ay fi qawlihi ta'ala wannan hujja ta uku shine wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar Allah ya hore maku rana da wata kullun ya jiri li ajalin musamman kowa yana tafiya da wani ajali wanda yake kayyadadde ayyadu rani suna tafiya suna juyawa fi falakaihi ma cikin falakin su ila qiyamis sa'a har zuwa ranar tashin alkiyama wa fi dhalika min alfawaid wal masalih lil ibad a cikin wannan juyawa da suke yi akwai fa'idoji da maslahohi ga bayi ma la yuqadiru qadarahu wanda babu wanda ya san matsayinsa ya san iyakarsa min dhalika wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala min zalika ma'rifatu adadi sini daga ciki akwai sanin shekaru wal hisab da yadda ake lissafi wannan ne ta sa wani wuri ta aka ce li ta'lamu adada sinini wal hisab saboda kusan adadin shekaru da yadda za ku yi lissafi da dalilin rana da wata ne ake sanin yadda za a yi lissafi sai dai sanin wannan lissafin da ake yi da su ba kuma shi ke nuna mutum kawai ya rika yankewa ba in ya faɗi abu ya faɗe shi qat'an ko hataman ya ce kaza kaza kamar yadda nake ba masu a wannan dinnan shawara ina ba masu sanar da cewa wata zai fito ko wane ne zai fito nan su daure idan suna maganan nan su rika cewa insha Allah bara an yi irin wannan maganan wani ya turo man sai da na gaya mashi na ce mai in kuna isa wurin mutanen nan ku ba su shawara in sun yi bayanin watan nan zai bayyana ko zai zo lokaci kaza su daure su malamai ne ina tunatar da su su rika cewa insha Allah kuskure ne su ce wai wata gobe zai fito ga daidai sadda zai fito rana Abuja ko rana ina za ta fito daidai karfe kaza kuma a ciki har a gama maganar nan ba ce insha Allah ba gaskiya wannan kuskure ne ni a fahimta ta fa amma ya kamata duk abin da ko abu hannunka yake in zaka faɗe shi ka ce insha Allah balle wanda ba hannunka yake ba aunun mumkin ko suna da yankewa ta cewa akan ilimi ake magana ana gabatar da maganar rana ko wata za su fito ya kamata su kwaikwayi waɗancan cewa suke yi ga yadda ake zaton sama za ta kasance gobe insha Allah ga gobe ana tsammanin rana za ta fito karfe kaza insha Allah gobe rana za ta faɗi karfe kaza insha Allah jinjirin wata ana sa ran zai bayyana gobe a lokaci kaza da magariba karfe kaza da suka faɗi da mintoci kazan nan su ce insha Allah cike nan kawai magana amma dai ni naji maganan bara naji bana ma har aka gama ta ba ce insha Allah ba indai ba ni ne ne kuskure ba kuskure ne wannan kuma mutum ya rika faɗin wannan wala taqulanna li shay'in kai naka kanshi inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah to walle wanda baka san abin da zai faru ba in goben ba a ma tashi ba ba amrun mumkin in goben aka tashi kiyama ce ba kai kuma ka ce gobe karfe 7 za ta fito tun aka tashi aka kiyama karfe 7 na safe ba saboda haka komai mutum zai faɗi in dai ga kai ko abin da ke hannunka ne balle wanda fa kawai lissafi ne kai tabbas lissafin nan yana da amfani kuma yana da fa'ida amma dai shawara ta shine duk abin da za a faɗi cewa ana sa ran gobe za a yi ruwa ko ana sa ran gobe za a yi sanyi ko za a yi rana ko za a yi wane ne duk mai faɗin maganan nan musulmai da su muke wanda ba musulmi ba dama shi ba ruwan shi amma dai musulmi to in zai faɗe su ya ce insha Allah gobe ana tsammanin ga abin da zai faru ana tsammanin wata zai fito gobe da karfe kaza sai a ce insha Allah gobe ana sa ran rana za ta fito karfe kaza ne insha Allah za ta faɗi a Kaduna ko za ta faɗi a Abuja ƙarfe kaza insha Allah shikenan magana ta yi mutum ya fita ina fata an gane wannan shine ni fahimta ta saboda haka yana da kyau mutane su yawaita faɗin insha Allah ga maganganun su ku diba fa matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma abin da yake faɗin nan fa zai taimaki musulunci ne a lokacin nan Yahudawa suka same shi a Madina da niyan su kure shi suka yi mashi tambaya akan abubuwa guda uku game da maganan ashabul kafi game da maganan zulkarnaini game da maganan rai sai ya ce gobe ku dawo ku anshi amsa suka tafi amma bai ce insha Allah ba dalilin bai ce insha Allah ba aka rike amsan nan sai da aka yi kwana goma sha biyar rabin wata sai da aka yi rabin wata ba a bashi ansa bai gaya musu suka zo suka zo suka zo ba ansa hankalin shi ya tashi Yahudu za su faƙure ni kenan za su sun zo ga amsa an ce za a ba su da aka zo gaya masa aka ba shi labarin rai cikin suratul isra'i aka ce wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila an ba da ansa daya dama an gaya masu zai gaya maku guda biyu ɗaya ko zai ce bai sani ba gashi ne ya gaya maku ashabul kafi wa yas'alunaka an ashabil an ashabil kafi aka ba shi labari ga mutanen wa yas'alunaka an dhil qarnaini aka ba shi labari amma a cikin suran sai aka ce wala taqulanna li shay'in aka gaya masa abin da yasa kaga jinkirin nan ka ce zaka ba su ansa gobe baka ce insha Allah ba amma ga ansa nan yanzu gaya masu amma daga yau kada ka ƙara faɗin wani abu ka ce gobe zan yi insha Allah sai ka ce insha Allah in kuma shedan ya mantar da kai lokacin baka ce ba to shikenan da ka tuna kuma ka ambaci sunan Allah to haka kada mutun yazo yazo ya rika faɗin abu kawai haka nan kai tsaye ka ce abun nan ne ba a yin wannan abun ko kai ma abun da ka samu a hannunka nema na ni'ima in kana so ya tsaya bai ba matsala in ka gani ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah an ce duk mutumin da zai ga wata ni'ima da Allah ya yi masa ya rika cewa ma sha Allah la quwwata illa billah ba zai ga abu mai muni ba game da wannan haka mu daure mu gane waɗannan abubuwa suna da gayatar ahamiya ya jama'a ya fito ko saboda haka wannan shine abun nan din su aka ce masu aka gaya masu cewa gashi aka halitta su ina ne wa qauluhu ta'ala na yi tsallake ko minasin qauluhu ta'ala ala huwal azizul ghaffar ku saurara Allah shine mabuwayi mai gafara wannan ilanun ne wa tambihun sanarwa ce da jawo hankali bi annahu ta'ala azizun fi batshi Allah mabuwayi ne wajen damka wantiqamihi da azaba kuma an min adaihi ghaffarul li ibadihi ta'ibina mai gafara ne ga bayinsa wanda suka tuba akwai nahar nan ba na hudu ko da uku ma kullun ai at-tanwinu nan kullun lil iwadi ne nan musayan magana ne abin nan dinsa ba ai kullu wahid minhuma kowane ɗaya daga cikin su yajri li ajalin musamma huwa ajalu fana'ihima shine kowane yana tafiya zuwa wani ajali sananne sananne shine lokacin da za a wayi gari sun kare gaba daya wata rana duka za su kare kullu man alaiha fan na hudu istinafun ibtida'i wannan na fara magana ne wa jumlatu fa innakum inna ila akhiriha istidlalun ala sifati al-izzati wal maghfirati wannan suna nuni ne akan sifa ta buwaya da gafara fil azizul ghaffar wancan da aka ce al azizul ghaffar an ki masa wasali kasa ne nan saboda yankowa akai ina fata kun gane dan wa huwa al azizul ghaffar ne to kaga in an zo aka sa fa'un inda ba dan ana dauko jimla bane shi yasa aka sa shi cikin baka dan saboda abinda aka sa cikin baka to wancan adat din da ake da ita ta waje to ba za ta taba shi ba ina fata kun gane abin da nake so in ce inda ba dan an sa shi cikin baka ba da aka sa fi to dole sai ya zama azizi kuma ina fata an gane amma da aka kulle shi a cikin baka to ba za a bari fi din nan ta zo ta yi aiki a kan shi ba saboda aya ce ta Qur'ani aka yanko ina fata an gane da haka mu matsa can gaba wa qawluhu ta'ala magana Allah tabaraka wa ta'ala fil aya ta shida shi a khalaqakum min nafsin wahida Allah ya halitta ku asali daga rai guda wa hiya Adam alaihi salam shine annabi Adam faqad sahha annahu lamma khuliqa Adam lamma khalaqa Adam lokacin da ya halitta annabi Adam masaha zaharahu Allah ya shafi bayansa fa akhraja minhu zurriyatahu sai ya fitar da zuri'arsa gaba daya wa ashhadahum ala anfusihim yace su yi makansu shaida su da kansu su faɗi abin da za su faɗi suka ce alastu bi rabbikum qalu bala ni ba ni ne ubangijin ku ba suka ce haka ne aka ce an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin saboda kada ranar lahira ku ce ba ku san wannan magana ba dan haka Allah ya yi shaida kun yi shaida da kanku walihadha ja al'atafu bi thumma shi yasa aka zo da thumma din iz qala wato lokacin da yace khalaqakum min nafsin wahida mun halitta ku asali daga rai guda thumma ja'ala minha zawjaha kaga daga baya kenan ai ba da amma sa ala zahri adam bayan ya shafi bayan annabi adam wa akhraja dhurriyyatahu min zahrihi ya fitar da zuri'arsa daga bayansa kenan wa ashhadahum ala anfusahum bayan haka ne yasa su kai shaida a kansu bayan nan khalaqa hawa min dil'ihi al-aysar sai aka halitta hawa daga hakarkarin sa na hagu wa hadha burhanun akhar wannan wata hujja ce kuma dan a nuna yanda Allah ke aikin sa fi qawlihi wa anzala lakum min al-an'am haka nan ya sauka maku daga dabbobin ni'ima wa hiya al-ibl wal baqar shine raquma da da shanu wal ghanam da awaki da tumaki da'an wa ma'iz da wannan na tunkiya da akuya wa hiya zakaru wa zakarun wa unsa shine namiji da mace wa zakaru zawjun wal unsa zawj wato miji mata ce matan ma miji duka dai abokan haɗi ne fa hiya thamaniyatu azwaj su takwas ne dukan su wajaizun an yakuna aslu hadhihi al an'am qad anzalahu min as-sama zai iya yiwa kuma a ce asalin tushen dabbobin ba 'ya'yan ba a ce asalin tushen su misali a ce tushen raƙumi asalinsa a ce tushen sanuwa asalinta a ce tushen tunkiya asali a ce tushen akuya asali zai iya yiwa su ma haka Allah ya halitta su ya sauko su daga sama kamar yadda yi annabi Adam Allah shi ya san wannan tabaraka wataala shine nan malai ke cewa yace ja'izun da aka ce anzala din ya zama ba sai an koma cewa an yi ciyawa an yi kaza ba an yi kaza kada anzalahu minas sama'i kama anzala adam wa hawa minas sama' zai iya yiwa ya saukar da su ne su ma asalinsu daga sama kamar yadda ya saukar da annabi Adam da Hawwa su ma an yi su ne a sama sai aka sauko da su a doron duniya amrun mumkin waja'izun an yakuna anzala alma zai iya yiwa kuma ruwa ya saukar fa nabata al'ushbu sai ciyawa ta tsiro wa takawwanat hadhihi al'an'am min dhalika sai aka samu waɗannan dabbobi daga wannan fal aslu dai inzalul alma fa aslu inzalil ma fal aslu inzalul ay inzalun minas sama' shine saukarwa dai daga sama wa tadarrujul khalq da kuma yin halitta wani mataki mataki kana fil ardi duk dai asali an yi shi a ƙasa ne ya fito ko wa burhanun rabi' hujja ta hudu shine amma akwai na har na biyar wa wajhun thalith nan da aka ce wa huwa jaizun an yakuna al inzalu bi ma'ana at tasghir zai iya yiwa da aka ce saukarwa ya zama saukakewa na hawa anzalna al hadid mun hore maku karfe ai ba sai da aka sauko da shi daga sama ba ai dallalnahu lakum muka hore maku shi ay lakum ay tasna'una minhu suyuf kuna yin takubba da shi war rimah da mashu duka gaba daya wa hadha ka qawlihi ay nazala fulan ala ra'yin a ce wane ya sauka akan ra'ayi kaza ay ala ala ra'ayi fulan qala ash-sha'ir anzalani dahru ala hukmihi min shahiqin alin ila khafadi yace anzalani dahru zamani ya saukar da ni ala hukumihi akan hukuncinsa na dawo matsayinsa min shahiqin da ina can katon dutse a sama alin da katon wani falalan dutse nike kawai sai gashi yau da gobe kawai sai ta sauko da ni ila hafadin zuwa can ƙasa ƙasa kaga zamani abun nan ya juya kenan kaga abu ne ya sauka daga wani abu daga wani matsayi ya fito ko wa fi qawlihi ai ga wani dalili na hudu nan shine ai wannan shine ya khluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin Allah shine ya halitta ku wato daga ciki a cikin mahaifanku wata halitta bayan wata halitta akwai nahar ai tsauran baza tsaurin mataki bayan mataki li qaulihi sallallahu alaihi wasallam da yace inna ahadakum la yujma'u khalquhu dayan ku ana tattara halitta safi batani ummihi 40 yawman wato a cikin cikin mahaifiyarsa kwana 40 nutfatan yana digon mani thumma yakunu alaqatan mithla dhalika sannan ya zama gudan jini kwatankwacin haka thumma yakunu mudghatan mithlu dhalika sannan ya zama gudan tsoka kwatankwacin haka thumma yursalu ilayhi almalak sannan a turo mala'ika zuwa gare shi fa yanfaqu fihi ruh ya hura masa rai wa yu'maru bi katabi arba'i kalimatin sai a umarci mala'ikan ya rubuta masa kalmomi guda hudu rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu ya rubuta masa arzikinsa da ajalinsa da aikinsa wa shaqiyin aw sa'id sannan shi mara arziki ne ko mai arziki ne kenan dan wuta ne ko dan aljanna ne alhadi wannan ya nuna aiki ake yi tukuru ay nutfatin thumma alaqatan thumma mudgha thumma izaman sannan ya koma kashi thumma naksu al-izama lahman sannan a lullube waɗannan kasusuwan nan da nama fa idha huwa insanun kamilun sai kaga mutun ya zama mutun cikakke wa qawluhu ta'ala fi zulumatin thalath a cikin dukwai guda uku hiya zulmatu batnil ummi shine duhun cikin mahaifiya thumma zulmatur rahimi sannan duhun mahaifa thumma zulmatul mashima sannan bayan haka nan kuma riga haihuwa da ake haihuwa wanda ya ga dabba wa hiya gisha'un shine wata riga ko wani mayafi da abu yake fitowa da ita yakunu lil walad wanda yaro yake fitowa da shi ko dabba wa fil hayawan yuqalu lahu asali a wato a dabba ana ce masa asali kamar rigan haihuwa wa qawluhu ta'ala ai ko ba da zikri hadhihi al barahin da kuma magana Allah da ya faɗi bayan waɗannan hujjoji qala zalikumullahu rabbukum mai yin waɗannan halittu shine Allah ubangijinku ai khaliqukum wa ma'budikumul haqq shine mahalicinku kuma abun bautarku na gaskiya lahul mulku shi yake da mulki la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi ay la ma'buda illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi id la tasluhu al ibadatu illa lahu domin bauta baya halatta ayi bauta sai gare shi tabaraka wa ta'ala fa anna tusrafun yaya ake kautar da ku ay kaifa tusrafuna anil haqqi ila al batil yaya kuke bari a dauke ku daga gaskiya zuwa ga ƙarya wa anil huda ila dalal a dauke ku daga shiriya zuwa ga bata inna amrakum ajabun lalle al'amarin ku akwai ban mamaki kana ganin gaskiya a dauke ka koma ka rike ƙarya akwai na nan ba na biyu da na uku hadhihi aljumla kal fadlaka wannan jumlan kaman wani yabe ne kaman a gama magana ne sai a ƙara tattarewa a yabe shi a tare shi da wasu abun nan makalmomi abun nan ai samarin shi wan natijatu lima sabaqa min dhikri ayatil ilmi wal qudrah wannan abin da ake magana shine abin da ya riga ya gabata na ayoyin ilimi da iko war rahma almujiba lil uluhiyya wanda suke wajabtar da abauta ma Allah tabaaraka ta'ala shi kadai alhaqqa li rabbi ai wannan ba wanda suke na gaskiya ga ubangiji tabaaraka ta'ala alhaqqu subhanahu wa ta'ala wanda Allah shi ya cancanci kawai ai masa wannan an nuna mana dalilai fa anna tusrafun alistifhamun lil inkari wannan maganan ana musu ne mashuban bit ta'ajjubi bayan cikeke da mamaki ai halan sirafihim anil haq yadda mutane ke kaucewa daga gaskiya ba da zuhuri adillatihi wa sutu ibrahimi bayan gaskiyan ta fita a fili ajaban lakum kaifa saraftum wai yaya akai akai surriftum aka dauke ku daga gaskiya wa bina'ul fi'li lil majhuli ana gina shi ne surriftum isharatan wadihatan wannan ishara ce a fili ila annahum yusrafuna bi quwa bi ghairi quwan ana ce ana dauke su ne wato wannan ba tare da wani abun nan ba bi quwa ghairi quwahum da wani karfi ba karfin su ba wa hiya quwa shayatin shine karfin shedanu allati tuzayyinu lahumul batil wanda shedanun nan suke kawata ma mutane abin da yake ƙarya wa tubghidu lahumul haqq sannan kuma su sama mutane kin gaskiya Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsare mu wa qawluhu ta fil ayati al-akhirah tabakwa kenan in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum idan fa kuka kafirce kuka kibin Allah to fa ba ruwan Allah da ku أي بعد أن بين الأدلة القاطعة أي الواد الوجوب الإيمان به ووجوب عبادته bayan an bayyana hujjoji a fili wanda suke wajabtar da ai imani da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ai masa biyayya wa annahu rabbul haqq aka ce shine ubangiji na gaskiya wa ilahul haqq abun bauta na gaskiya a'lama ibadahu anna kufrahum bihi la yadurruhu abadan sai sanar da bayinsa cewa kafircin da suke yi fa da shi ba zai cutar da shi ba kwata-kwata li'annahu ghaniyun anhum saboda Allah mawadaci ne daga barin su wa an sa'iri khalqihi da sauran halittar sama illa annahu li rahmatihi sai dai Allah tabaraka wa ta'ala saboda rahaman da yake da ita li iba- bi ibadihi ga bayansa la yarda lahumul kufra bai yarda su yi kafirci ba lima yusabbibuhu lahum min shiqa'in wa khusranin saboda idan mutum yayi kafirci wannan kafircin zai sabbaba masa rashin arziki kuma zai sa masa asara Allah ka tsare mu daga kafirci kama annahum in amanu wa shakaru kaman yanda in bayin Allah suka yi imani suka gode ma Allah tabaraka wa ta'ala yardahu lahum zai yadda masu da wannan fa yusibahum ahsana thawabi sai ba su sakamako mafi kyawun sakamako wayuji wayujzihim ahsana jaza sannan ya saka musu sakamako wanda yafi kyau Allah ka sa mu cikin su wa qawluhu wala taziru waziratu wizra ukhra wata rai ba za ta dauki laifin wata rai ba hadha mazharun min mazahiri adlihi wannan shine alama daga cikin alamomin adalcin Allah tabaraka wa ta'ala baina ibadihi wa huwa anna nafsan zata wuzrin wato shine rai mai laifi ai dhanbin la tahmilu wizra wizra ay dhanbin ba ta daukan wannan wani laifi kowane rai ai dhanbi nafsin ukhra ba ta daukan ran wata rai kowa nashi zai ji da shi kowa zai zo da kayan shi saboda haka kowa zai dauko abun nan dinsa bal kullu nafsin tahmilu wizraha kowace rai za ta dauki kayanta wa tahammalu ay tabi'atahu kuma ita ce za ta ɗauko sakamakon abin da abin ya jawo mata wani ta'iduhu wahdahu ai wahdaha ita kadai ce za ta ɗauki sakamakon zunubinta Allah ka tsare mu wa qawluhu ta'ala thumma ila rabbikum marjukum sannan kuma ku sani ya jama'a wurin Allah za a mai da ku ai ba'dal maut bayan mutuwa wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun a ba ku labarin abin da kuka aikata ai fa yukhbirukum bi a'malikum ai sai a ba ku labarin ayyukanku khafiyaha wa jaliyaha wanda kuka yi a ɓoye da wanda kuka yi a fili, tsagiraha wa kabiraha da babba da ƙarami, innahu alimun bi za ta sudur, Allah masani ne ga dukkan abin da ke cikin zukatan mutane, fadlan amma kana amalan zahiran, balle ma abin da yake a fili aka aikata shi, ya san abin da ke cikin zukata balle a fili, ghayra batin banda wanda aka ce wanda yake ɓoye. Wa yuzikum bi dhalika alkhair sannan ya saka maku in alkhairi ne bi mithlihi da alkhairi alkhairi wanda ya alkhairi ya ga alkhairi aljaza'u min jinsil amal wa sharri bi sharrihi shi ma sharri gwargwadon sharri gwargwadon wannan gwargwadon abin da mutum yayi fa hadha rabbukumul haqq jama'a wannan shine ubangijinku na gaskiya wa ilahukum sidq shine abun bautan ku na gaskiya fa aminu bihi wa wahidu ku imani da shi ku kadai tashi shi kadai wala tushriku bihi kada ku hada shi da kowa wa ati'uhu wala ta'suhu ku yi masa biyayya kar ku saba masa tanju wa tas'adu fid dunya wal akhirah idan kuka yi haka to za ku tsira kuma za ku rabauta duniya da lahira Allah ka samu daga cikin wanda za su tsira kuma su rabauta a duniya da lahira bi mannika wa karamika innaka waliyyu zalika wal qadir alai wala yahliku ala Allah illa halik babu wanda zai halaka a wurin Allah sai dai halakakke duk wanda ya koma wurin Allah ya tsira Allah ka taimake mu ka samu daga cikin wanda za su tsira a gurguje waɗannan dai su ne ayoyi a gurguje ga abin da suke karantarwa nan hidayatul ayat na farko shine bayanu ayatin lahi fil kauni wa iradiha adilla ala tauhid bayani game da ayoyin Allah da ake yi a duniyan nan da yanda ake jujjuya su kamar dare ya zo rana ta zo ga dare ga rana ga abubuwa nan daban-daban ko kanka ka kalla da kai can yaro ne karami kana bin wani kana ba ba ba ba ba ba yanzu ka koma kana ce ma wani baba baba kai ma hadda masu cewa baban ma wani ya zo yana ce ma baba wannan aya ce shi ma wa'azi ne babba wannan ke nuna cikakken ikon Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu bayanu ifdalillahi ta'ala ala al-ibadi fi khalqihim wa rizqihim bayani akan falalar kyauta da Allah yake kwarara ma bayinsa wanda yake masu wajen halitta su da kuma arzikin da suke ci duk kayan nan da muke ci na Allah ne tabaraka wa ta'ala mu sha ruwa mu sha iska babban abun yau iska da za a ce kowa ya biya haba malam da yanzu mun kare abu na uku bayanu annal kufra ajabu min al iman ai wato bayani akan kafirci shine abun da yafi ban mamaki akan imani domin kafirci ba hujja idil adillatul iman la tu'addu kathratan domin hujjojin da za su nuna mutum ya imani ba su da iyaka wa ammal kufru amma kafirci fala dalila alaihi albatta babu wani dalilin da zai sa mutum ya kafirci sai dai rashin shiriya muna fata Allah ka tsare mu daga kafirci wa ma hadha aktharun nasi kafirun abun mamaki Allah ka tsare mu sai ce mafi yawa yau mutanen duniya kafirai ne don kafirai su suka fi yawa duk yadda za a yi a tafi ba musulmai su suka fi yawa ba radda za a kai a ce musulmai su suka fi yawa kafirai su suka fi yawa a duniya da haka kiyama za ta tashi ala shiraril khalqi kan mafi lalatattu Allah ka saba ma cikin lalatattun nan in ma muna ciki Allah ka goge mu ka dawo da mu cikin mutanen kirki kai mai iko ne akan yin wannan ba abin da zai gagare ka saboda haka wannan shine babban abu kullum mutum ya ta jin tsoro abu na hudu bayanu ginallahi ta'ala an khalqihi wa iftiqaril khalqi ilayhi bayani akan Allah ba baya bukatan komai wajen halittarsa kuma halitta su ne mabukata wurin Allah kowa nan yana da bukata wurin Allah shi ko bai da bukata komai wurin mu abu na biyar bayanu adalatillahi ta'ala yawmal qiyamati wa taqririha bayani akan adalcin Allah tabaraka wa ta'ala ranar kiyama Allah zai ma kowa adalci ba mai daukar kayan wani kowa da nashi wa taqririha da tabbatar da wannan abu na shida bayanu ihatati ilmi Allah bil khalqi bayani akan cewa Allah ya iliminsa ya kewaye halitta yana sane da su wa ilmihi bi af'alihim kuma Allah yana sane da ayyukansu wa ahwalihim da halayensu zahiran wa batina na bayyane da na boye muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ka bamu ikon kulawa da waɗannan ayoyi da imani da su dan tsarkin sunayensa ya isa haka falnattafi bi hada in qaddara Allahu lana al-baqa nuwasil bi idnillah na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وأعمالنا ودعاء وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وتلاوتنا عناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء رم... شهر رمضان اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم